الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابكوي watan rajab hijira 1446 ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka mai suna usulus sunna wallafar babban malami al'imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala da wannan shine darasi na tara idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun tsaya akan wato a bayani akan al'imanu bi azabil qabri cewa yana daga cikin usul na ahlus sunnati wal jama'a sun yadda da akwai azabar kabari to ya zamu tashi al'imanu bi shafa'ati yawmal qiyama imani da ceto ranar tashi alkiyama eh shi ma wannan asal ne daga cikin usul na ahlus sunnati wal jama'a akwai al-khawarij da al-mu'tazila da ar-rawafid da sauransu da dama wanda su sun ce babu wani ceto ranar gobe kiyama sau da haka su gaba ɗaya sun kore a shafa'a shubuharsu sai suka riƙe wasu umumat da suka zo na kore ceto akan kafirai waɗanda suka mutu suna shirka da Allah to su duk sanda ana magana ceto ba kansu ake magana ba kamar yadda za mu ji to da suka zo sai suka yi amfani da wannan umumat sai suka ɗabbaka su hatta ga masu imani sai suka ce a masu imanin ma ba za a cece su ba su al-mu'tazila da al-khawarij da 'yan shi'a a rawafid da sauransu to su kuma ahlus sunna wal jama'a sai suka tsaya tsakiya cewa wanda ya mutu yana shirka to shi ba ba za a cece shi ba kada'an da ya mutu wuta yi in an yi hisabi na tashin kiyama wuta yi amma wanda yake da imani komi kankantarsa to si to shi ana tsammanin ya samu ceto daga cikin waɗanda za su yi ceto in ma bai shigo ba to Allah da kansa zai yi ceto da kansa wanda ƙarshe dai ko da an sa shi wuta to za a cece shi a fitar da shi kai shi aljanna ba zai dawwama ba to shine malam yake cewa wal imanu bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallama da yin imani da ceton annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzo ma'aiki zai yi ceto kamar yadda ya tabbata hadisai ga sunan mutawatirai fi sahihil bukhari wa muslim da sauransu ma musamman ga hadisin da ya shahara cewa ranar tashin kiyama mutane za su tunkari annabi adam saboda wahala ta kai wahala su nemi a ya yi musu shafa'a zuwa ga Allah a yi hisabi kowa ya san matsayinsa ya ce a baya da wannan dama su garzaya wajen annabi nuhu shi ma ya gaya musu haka wajen annabi musa shi ma haka wajen annabi isa shi ma ya faɗi haka ƙarshe su dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana laha ta ma ni ta wuce to ƙarshe dai annabi zai je ya bi Allah da wasu kalmomi sai Allah ya ba shi dama cewa irfa'a ra'saka wasal tu'ta washfa' tushaffa haka za a gaya masa a galaba zai ce to ya zo washfa' tushaffa ka nemi ceto kuma za a baka ceto to wannan kenan a ɓangaren abin da ya shafi sunna shi yasa ya ce maka da yin ceto bi shafa'atin da bi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ake kira da ash-shafa'atul uzma an gane wadda annabi kadai adda ita eh shi kadai adda ita a aqida ta ahlus sunna wal jama'a cewa lokacin da mutane suke farfajiyar ƙiyama za a ɗauki lokaci allah bai ce ma kowa komai ba bala'i zai kai bala'i ga yunwa ga zafi ga komai to annabi nan ne zai zo sai wannan ceto sai allah ya ba da dama sai a je a yi hisabi a auna ayyuka da sauran abubuwa wanda a wuta a wuta da shi Allah ya kiyaye wanda aljanna ya aljanna da shi annabi kaɗai adda wannan sai yan fuwan nayin yan ɗari kuda sun ka ce su ma shehunansu suna yin wannan eh kamar yadda ya zo a cikin littattafansu eh cewa shi ahmad tijjani shi al'ummarsa ranar tashin kiyama ba su ma cikin mutane su wani wuri gare su na musamman da za a ware duk wanda ba dan tijaniya wato bai ciki can babu ino a babu rana babu yunwa babu kishirwa babu komai ba a yi musu hisabi ba a auna ayyukansu su komi ba a yi musu kawai allah zai kalli tijjani sai ya ce ja su kawai ku yi aljanna sau da haka su su ba su ma cikin masu waɗannan shafa'a ɗin saboda su wannan firgita ɗin sun ce bata shahe su ba ta wannan yan fi wannan ne ba a koma a kansu ba za a koma kansu ba na'am na'am eh shi ya faɗa ya ce annabi sadda ya haɗu da annabi annabi ya gaya masa akwai abin da yake kira da abbamanat abubuwan da annabi ya lamunce masa ya lamunce masa kaza ya lamunce wannan yana ciki suna da yawa kamar cewa kaga mun yi magana akan mala'iku za su zo ko cikin kabari su tambayi bawa ko yawwa man rabbuka ma dinuka man nabiyuka dinnan to su 'yan tijjaniya saboda falalarsu su madadin a tambaye su to annabi ne zai zo in an musu tambaya sai ya bada amsa haka suka fada suna eh to sun kai sahabbai ba su kai sahabbai sa annabi ba amma kaga su annabi yake gaya ma wannan magana sadda yake hadisin cewa duk wanda ya mutu mala'iku za su annabi bai ce ni zan wakilce shi in ba da amsa ba annabi ya ce shi za a tambaya amma shi tijjani da ya ce da ya zo sai ya ce a'a annabi ya ce banda jama'a ce in ma mala'ikun sun zo to annabin zai zo ya bayyana a kabarinsa in an masa tambayoyi shi yana na yana baccinsa yana huta annabi na ba da amsa suna nan da yawa ka gani suna nan da yawa to wannan kenan to kaga wannan duk damfara ce to sannan tijanin nan duka duka yaushe ya zo duniya hijira dubu ɗaya da ya bar duniya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ya bar duniya wanda lokacin kaga annabi ya bar duniya shekara dubu da wani abu ta su dama kasan suna da aƙi da garin annabi shi yasa za ka ga suna da awar wane ya haɗu da annabi wane kaza wane kaza a gaya masa kaza su suna da wannan su a wurinsu har yanzu annabi bai mutu ba fa annabi yana nan yana yawo kuma yana ba su saƙuna to amma abin mamaki kuma su ɗaya ka gani ne ta haka suke ku nemi littattafansu irin su aliyakutatul farida da sharhinta addurratul kharida irin su maniyatul muridi da sharhinta buguyatul mustafidi irin su jawahirul ma'ani wa bulugul amani duk an kawo waɗannan bayanan da waɗanda ma ba ambata ba kuma sai a ce ba ka ka karyata falala Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha babu aya babu hadisi cikin jawahirul ma'ani haka ya faɗa da ya kawo falalolin nashi da na jama'arsa sai ce wala taltafit ila munkirin in ka samu munkiri mai inkari wanda ka ciya bai yarda ba sai tijjani ya ce ma almajirin shi kakka saurare shi wanda zai zo ya ce ma ina dalili kaza kakka saurare shi saboda zalika fadlullahi yutihi man yasha shikenan wai wai shi a hujjar da ya ba muridi to shi yasa in ka ce musu su ka hujja sai su zage ka saboda shehin ma bai ba su hujja ba ya hana ma a saurare mu to ka gani kai Allah ya sauwaka sun halakar da mutane to saboda haka wa bi qaumin haka kuma akwai ceto ga wasu mutane ya juna minan nari waɗanda za su fita daga wuta ba da mahtaraku bayan sun ƙone akwai waɗanda za a sa wuta saboda zunubinsu amma kuma akwai wani abu na imani tattare da su to sai sun ƙone wa saru fahaman sai sun zamo kamar gawayi ma saboda kuna amma kuma duk da haka fayi umaru bihim sai a yi umarni da su bayan an fitar da su sun gama zama wuta ɗin sai allah ya umarni da su ila na harin cewa a kai su wata ƙorama an ce bakin aljanna take duk wanda aka sa wuta to bayan an fitar da shi kame a sashi aljanna sai an saka shi a wannan tekun saboda a yi mai wankan tsalki a cire mai datti da wari na jahannama da sauransu kar ya je ya bata aljanna eh ala babil jannati yana kan kofa aljanna kama ja a fil asari kamar yadda ya zo a hadisi kaifa sha Allahu kuma hakan zai kasance yadda Allah ya ga dama wa kama sha'a da kuma yadda ya so inna ma huwa imanu abinda annaka kawai kai imani wat tasdiqu bihi ka gazganta shi to su irin wannan imanin shine suka dora shi akan shehunan su wato yadda zaka ga in mala ya kawo abubuwa sai ce maka haka yazo a sunna haka yazo a sunna ko da ka ji hankalinka bai karba ba kai imani to su ma sai suka dabbaka wannan ga shehunan su dukka tobarar da shehu ya faɗa sai a ce ka yi imani kawai a gani? eh matsayin maganar annabi sai suka ba maganar ɗauki a sun ma faɗa tun da shehunan sun ce suna da isma shi shehu tijjani ya ce alƙutubu lahu ismatun ka ismatul anbiya'i duk wanda ya kai matakin ƙutubi ya an ce ƙutubi shine wanda duk abin da allah zai zuwa ga duniya zuwa ga halittu gaba daya na sama da na ƙasa to sai ya biyo ta kansa in ruwan sama ne sai sun fara biyowa ta wurin shi in ya yi sayinin sannan su sauka in kashewa ne haka in rayawa ne haka in azurtawa ne haka in mulki ne haka duk abin da Allah zai yi to ba zai zo ga halitta ba sai ya fara biyowa ta kan wannan kutubin sai kutubi ya san da shi to shi suke kira kutubi kaji sun cewa ne kudubi ne abinda suke nufi kenan ba mai mutuwa sai ya sani ba a haihuwa kowa sai ya sani a aƙidarsu na fatar an gane ba abinda zai faru sai ya sani kuma yana da damar yayi wani abu cikin wannan abu ko da Allah ya so kaza ya faru in shi bai so ba yana da damar ya canza yayi wani tasarrufi kila Allah ya so wane ya mutu to shi yana da damar ya canza wannan hukunci sai wannan din ya rayu eh kudubi to su a aƙida su kudubi bai mutuwa eh kudubi baya mutuwa sai dai ya ɓoye ku daina gani ne a shari'a sai kuna gani kamar ya mutu amma a haƙiƙa yana nan a zahiri za ku tun da kun daina gane shi amma dai yana nan a ɓoye irin yadda suka faɗa ga annabi to haka shi ma ƙudubi baya mutuwa shi yasa suke cewa ai yana tasarrufi hayyan wa mayyita irin abin da kudubi yake yana raye to ko ya mutu ma yana yi na azurtawa da saukar da ruwan sama da sauransu in fa kudubi ya kai wannan mataki a tafiyan ɗariƙa duk abin da Allah ka yi yana iya yi saboda sun ce Allah zai ara masa makamin kun faye kuni to da ya samu wannan mukamin Allah ya ara masa shi kenan duk abin da Allah ka yi shi ma yana iya yin wannan abu kamar yadda Allah ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to shi ma bi haka ne shi yasa in yasa yace qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi eh ya ce Allah ya ware shi wai da wani ilimi yana nufin ilimin da shi ba a karɓa shiga halitta kai ne ɗalibi Allah shi ne malami shi ne malaminka ba wasu ɗa wata sirifi da kuma gudanar da duniya kawo dare ko rana ko yunwa ko arziki ko mummunan shugabanci ko shugabanci mai kyau Allah ya ba shi wannan sai in kultu kun ne kun bela ta suwifi duk abin da na ga dama in nice ya kasance zai kasance kuma ba tare da wani jinkiri ba saboda ya samu wancan mukamin na Allah to haka suke to wannan abin hatta yanzu kaga yanzu sun ce ya mutu san shekara arba'in da ko shida ko bakwai to abin nan da yake yi har yanzu ma yana yi shi yasa zaka ga in sun shiga bala'i su kira shi in za su faɗi su kira shi komi suka samu su ce shi ya bashi saboda su aƙi da su bai mutu ba sannan abin da ya saba yi lokacin da yana da rai yana yi shi yasa suna taruka sai ka ji an ce ai shehi ya bayyana kai Allah Allah ya zabu daji Allah ya kare mu da imanin mu to wa bi qaumin yakharijuna minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahaman fayu'maru bihim ila naharin ala babil jannati kama jaa fil asar eh kaifa sha Allah wa kama sha Allah inna ma huwa al-iman wa tasdiq saboda haka wannan ana faɗansa ne ko dai game da abin da Allah ya faɗa ko manzansa amma duk duniya ba wani wanda zai yi magana wai kawai shi ke nan a ce wai ka yi imani wai ka gasganta sai an nemi dalili kowaye ba ka gani ma kamar yadda za mu karanta a usulu sahabbai ma in sahabi ma magana saba hujja ba ce sai in ya samu mawafaka da sauran sahabbai an gane amma in sayyidina abubakar ya faɗi magana umar ya saba masa to babu wadda tashi take hujja yanzu sai wadda dalili daga Allah ko manzo Allah ya karfafe ta sai sanda aka samu a abubakar sayyidina umar ya goya masa baya akan abin da ya faɗa an gane haka sauran sahabbai to bale wani shehi dan bana bakwai saboda haka Allah ne kadai da manzansa za su faɗi magana ko ka gane ko baka gane ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba ka yi imani kuma ka sallama amma ban da su ba wani duk wanda ya faɗi wani abu to za a auna ne da abin da Allah ya faɗa da abin da manzo Allah ya faɗa in ya dace a karba in bai dace ba aje masa abinsa ba ma dan adam ne eh ba masumi bane to amma su sai suka ce a'a kudubi ma'asumi ne kamar yadda annabawa suke ma'asumai in ji shehu tijjani cikin al'ifadatul ahmadiyya alƙutubu lahu ismatun ka ismatul anbiya'i can Allah ya ce wallahu ya asu muka minan nasi to wannan matsayin da Allah ya ba annabawa shi ma kudubi gausi yana da wannan mukamin shi ma masumi ne to kai ka taba jin dan dariƙa ya ce shehi ya yi kuskure ko wuri kaza ban tare da shehi wuri kaza na tare da shehi har abada ba za ka taba gani ba sai dai in ba dan dariƙa ba ne ko da kuskure ne ya gano sai dai ce maka a'a kaza kai baka gane ba wane ne wane ne waye mutuwa ya tashi yayi yan dubaru dai ya kauce amma ba zai yadda ya ce kuskure ba ne akwai wanda muna tattaunawa da shi a social media sai muka karanto masa maganar shehu tijjani sai ce wannan magana shi a wurin shi ya faɗe ta kuskure ne amma tun da shehi ya faɗa to shi dai ba zai ma iya maimaitawa ba amma kuma ba zai ce shehin ya yi kuskure ba maganar wai ga shehin shi ya faɗa amma wai ba zai iya faɗa ba shi amma kuma ba zai ce kuma shehin bai daidai ba kuskure ne kuskure ne a to ai don ya yarda da kuskure ne shi yasa ya ki faɗa amma ba zai iya cewa shehu ya yi kuskure ba saboda hakan yin ridda ne a ɗariƙa idan muridi ya ce wuri kaza shehu ya yi ba daidai ba ko ya kuskure to ya yi ridda a ɗariƙa sai ya sake tajdidi ya sake samun muƙaddar ta warwale ta warwale saboda haka sai ya sake samun mukaddami wanda yake da izini sahihi zuwa ga shehu tijjani ya sake jaddada masa kuma ya ɗo alkawalin abin da ya ba zai ƙara ba in kuma ya ƙara bala'in duniya da halaka su fada a kansa sai ya ɗo wannan alkawalin sai a sake jaddada masa to haka suke a ɗariƙa ba a cewa shehu ya yi kuskure Allah ya sawara to shi yasa sunna ta yi a tafi sunna kake da yanci an gani duk wani wanda ya faɗi abu komi ƙimmarsa komi darajarsa in ya saba ma gaskiya sai ka aje masa abinsa ba za ka ci mutuncinsa ba za ka zage shi ba za ka aibanta shi ba a ba za ka dai aiki da wannan abin da ya saba ma daidai ba to a sunna kaɗai adda wannan sifa duk tafiyar da ba ta sunna ba babu wannan ko a shi'a ne ko a ɗariƙa ne ko a jahamiya ko a hawari ko a komai wanda a sama da ya yi hukunci shi kenan ba mai motsawa to mu kuma gaga ba haka muke ba in ma ka ga wani da wannan fahimta to ba koyarwar sunna ba ce fahimta ta yi tashi tunan za mu kwana insha Allah akwai tambaya sai mu ansa ina jama lokaci ya yi ko akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu sai mu shirya lokacin sallah Allah ya ganar da mu ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da shi ya amsa mana ba tambaya ko to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh